بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم باب في الفرائض babun fil fara'id wato wannan babi yana magana dangane da hukumce-hukumce waɗanda suke da alaƙa da fara'idi wato gado rababbuka wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙaddara wa kowa daga cikin musulmai lokacin da makusancin shi ya rasu ولا يرث من الرجال إلا عشرة Mm.
ألي malam ya ce wala ya ritu minar rijali illa ashara wato babu waɗanda suke cin gado daga cikin mazaje face dai guda goma wannan alawajihil ijmal kenan a dunkule namiji in dai baya ɗaya daga cikin waɗannan mazajen guda goma to baya daga cikin maciya gadon wannan mutumin da ya rasu ألي بن وابن الابن وإن سفلا na farko alibunu ɗa ɗa na tsatso sawa'an namiji ne ko mace ce ci to yana cin gadon mahaifin shi wabunul ibn hakanan ɗan ɗa jika ɗa na namiji ba jika na ɗiya mace ba jika na ɗanka namiji to shi ma yana cin gadon kakan shi na ɓangaren mahaifin shi ba kakan shi na ɓangaren uwar shi ba wa in safala ko da ya yi ƙasa jikan jikan jikan jika matuƙar dai mazaje ne kawai suke sarkile a jikin to wannan zai ci gadon kakan shi na'am والأب والجد للأب وإن على sannan kuma wal abu da mahaifi na ciki wato mutumin da ya rasu ya bar mahaifin shi da rai da matar shi da komai to wannan mahaifin nashi akwai rabon da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi umarni da a baiwa wannan mahaifi hakanan wal jaddu lil abi kaka na da ɓangaren uba ba kaka na ɓangaren uwa ba shi ma yana cin gadon jikan shi wa ina ala ko da ya ɗaukaka da yawa kakan kakan kaka matuƙar dai kawai shi kaɗai ne wanda suka yi wanda ya saura a saman to zai iya cin gado والأخ وابن الأخ وإن بعد wal akhu hakanan ɗan uwa wato anan in aka so a faɗaɗa wa abin da aka ce ɗan uwa shaƙiƙi yana cin gadon ɗan uwan shi shaƙiƙi haka ɗan uwa li'abbi yana cin gadon ɗan uwan shi li'abbi haka nan ɗan uwa li'ummi yana cin gadon ɗan uwan shi li'ummi wabnul akh haka nan ɗan ɗan uwa shaƙiƙi ko li'abbi saboda ɗan ɗan uwa li'ummi baya cin gado ɗan ɗan uwa shaƙiƙi ko li'abbi shi ma yana cin gado wa in ba'uda ko da ya nesanta na'am والعم وابن العم وإن بعد wal ammu hakanan ammi ƙanan mahaifi ko yayan mahaifi shi ma yana cin gado wabunul ammi hakanan ɗan ammi ɗan ƙanan mahaifinka ko ɗanyen mahaifinka shi ma yana cin gadonka wa in ba'uda ko da ya nesanta Mm.
والزوج ومولى النعمة wazzauju da kuma miji buji shi ma yana cin gadon matar shi wa maulan ni'ima da kuma bararren ni'ima wato shugaban da ya 'yantar da bawa kuma bawan da ya faɗi ya rasu ya zamanto ba ya da dangi wanda suke ɗiya to wannan shugaban shi yana iya cin gadon shi wato waɗannan su ne guda goma idan kai lissafi waɗanda suke cin gado daga cikin mazaji in dai ba waɗannan ba ne saboda makwabtaka tsakankanin kai da mutum ba zai ci gadonka ba saboda abokantaka tsakankanin kai da mutum ba zai ci gadonka ba an gane ko dukkan wanda a nan malam bai zano shi ba to baya daga cikin maciya gado na'am ولا Ta.
يرث من النساء غير سبع Mm. wala ya ritsu minan nisa'i ba wanda yake cin gado daga cikin mateki ghairu saba'in in banda mutum guda bakwai kacal in banda mata guda bakwai kacal to su ma wannan ala wajihil ijmal kenan wato a dunkule mata nau'i guda bakwai ne waɗanda suke iya cin gado na mutum in suka haura takwas ba za su ci wannan gadon ba ta takwas ba za ta ci gadon nan ba na'am البنت Mm, وبنت ال- وبنت الابن mm, والأم والجدة mm.
والأخت والزوجة وولاة النعمة to to waɗannan su ne guda bakwai na farko albinti wa binti libini wato akwai ɗiya ta tsatso ɗiya ta tsatso idan mahaifinta ya faɗi ya rasu wato za ta ci gadon shi matuƙar in ita kaɗai ce za ta ci rabin dukiya in kuma su biyu ne za su ci tsulutsani kashi biyu cikin ukun dukiyar mahaifinsu hakanan binti libini diyar ɗa na tsatso diyar ɗa na ciki to ita ma tana cin gadon kakanta matuƙar in ya zamanto wannan kakan nata baya da ɗiya na tsatso namiji sannan kuma ya zamanto ɗiyar shi ta mace guda ɗaya ce to a wannan lokacin jika za ta iya cin gado amma in ɗiyan mata guda biyu ne to jika sai dai ta yi haƙuri ta wa kakanta addu'a Allah ya ji ganshi wal ummi hakanan kuma mahaifiya tana cin gadon ɗanta ɗa ya faɗi ya rasu ya riga ya mahaifiyar shi rasuwa to dole akwai wani kaso wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya umarni da a baiwa wannan mahaifiya ɗin daga cikin dukiyar ɗanta waljaddati hakanan kuma kaka kaka ita ma tana iya cin gado na jikanta kaka li ta bangaren uba ko ta bangaren uwa an gane koyo kamar yadda za mu tarra a can gaba wato wannan zaidubun sabit an rawaito daga wajen shi ya baiwa kakanni guda uku gado wanda in muka je can insha Allah za mu yi magana da ke masala ce wanda take khilafiyya tsakankanin malaman fiqh wal ukhti hakanan kuma yar uwa shaqiqiya ko yar uwa li abiya ko yar uwa li ummiya ita ma tana iya cin gadan dan uwanta shaqiqi ko li abi ko li ummi wa zawjati hakanan kuma macen aure idan mijinta ya haɗi ya rasu suna tare da ita to akwai wani kaso wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya yanka mata wanda za a ɗauka a bata. Wa maulatin ni'ima da kuma wato bararriyar ni'ima. Maulatin ni'ima ita ce macen da ta ‘yantar da bawa ko ta ‘yantar da baiwa, wannan bawan nata ya faɗi ya rasu ya zamanto babu wani wanda zai ci gadon shi, ko wannan baiwar ta faɗi ta rasu ya zamanto ba wata wanda za ta ci gadonta ko wani wanda zai ci gadon shi. to shi kenan za a ɗauka a ba ta ita wannan matar a matsayin ita ce wato a wannan ƙinshi ita ce asiba wato kamar yadda mai littafin arrahabiya ya faɗa za ta zamanto wato asiba ce ana za ta cinye dukkan dukiya ga baki ɗaya ko da ta kaɗe ta a cikin mata ga baki ɗayansu babu macen da idan ta kaɗe ta take cinya dukiya ga baki ɗaya in banda ita kaɗai. Gane ko wale safin nisa ya tsurran asaba illallaci mannati bi itiƙin raƙaba. Wato ita kaɗai ce wanda take cinyawa dukiya ga baki ɗaya idan ta kaɗe ta. Amma sauran kowa daga cikinsu za a ba shi rabon shi ne daga cikin mateki. Bayan an ba ta rabonta kuma abin da ya saura sai a baiwa asibi. Asibai su kuma mazaje ne dama ba a samun mata sai ita kaɗai wannan.
ميراث الزوج من الزوجة إن لم تترك ولدا ولا ولد من نصفه to shikenan to yanzu kuma zai fara yin dalla-dalla saboda ya yi bayani akan mazaje guda goma waɗanda suke cin gado to shine sai ya zaƙulo guda ɗaya daga cikin waɗannan guda goma zai yi bayani akan gadon shi akan rabon shi wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya farbanta mishi malam ya ce famira zauji mina zauja gadon miji daga matar shi wanda ta faɗi ta rasu suna tare da ita illam ta turkuwa ladan idan ya zamanto ba ta bar ɗa na ciki ba wanda suka samu tare da shi wannan mijin ko wanda suka samu tare da wani namiji kafin shi wala wala dabinin kuma ba ta bar jika ba ɗanɗanta to an nisfu za a kasa dukiyar wannan matar gida biyu ce sai a baiwa wannan mijin kashi ɗaya wato in ya zamanto ta faɗi ta rasu ko tana sabon amarmi tsakankaninta da wannan mijin dama shine mijinta na farko allah ta'ala bai ba su karuwa ba to za a kasa dukiyar ta gida biyu a ba shi kashi ɗaya amma in ya zamanto allah ta'ala ya ba ta karuwa tsakankaninta da ita da wani namiji kafin shi wannan mijin nata to lissafi ya dagule an gane ku fa in tarakatu waladan aw waladabnin minhu aw min ghairihi falahu rubu'u idan ya zamanto ta bar ɗa idan aka ce alwalat ya shafi namiji ya shafi mace wato idan ta bar ɗa namiji ko mace awwala dabinin ko kuma ta bar ɗan ɗa jika namiji ko mace minhu wanda tsakankanin shi da ita wannan da wannan mijin nata da tara su ne suka same shi wato ɗan shi ne na ciki ko kuma wannan jikan shi ne aw min ghairihi ko kuma ɗan na wani uban ne ba nashi bane wato he da ta fito daga gidan wani shi ya aure ta a zawara kuma da ya aure ta a zawara Allah bai ba su karuwa ba ta rasu to dalilin wancan ɗa na wani gida to yanzu lissafi ya dalgaji ya lalace yanzu falahu rubu'u za a kasa dukiyar ta kashi hudu ya ja kashi ɗaya wato wannan Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a cikin alkur'ani cewa lakum nisfu ma taraka azwajukum in lam yakul lahunna walad fa in kana lahunna waladun falakum ar-rubu'u mimma tarakna min ba'di wasiyyati yusina biha aw dayn wato wannan shine rabon miji idan matar shi ta faɗi ta rasu in ma a kasa gida hudu a bashi kashi daya in ma a kasa gida biyu a bashi kashi daya na'am وترث هي منه الربع Mm.
إن لم يكن له ولد Mm.
ولا ولد ابن
to shi kenan yanzu bayan ya yi magana a kan rabo na namiji to saboda in aka ce namiji in aka ce miji to za a ce mata to kuma sai ya ɗako ita ma mace ya faɗi rabanta a- daga ɓangaren mijinta watarithu hiya minhu rubu'a ita kuma matar aure tana gadar kashi ɗayan hudun dukiya daga ɓangaren mijinta idan shi mijin ne ya faɗi ya rasu da ya faɗi ya rasu suna tare da wannan matar tashi ita ma rabon gadon ta ɗaya ne cikin biyu amma dai ta gaji kashi ɗaya daga cikin hudu in lam ya kullahu waladun idan ya zamanto tsakankanin shi wannan matar eh, tsakankanin shi wannan mijin da ya faɗi ya rasu da ita wannan matar babu karuwa kuma ya zamanto tsakankanin shi da waɗansu matekin shi ma bai taɓa aihuwa ba ko kuma ya zamanto dama wannan ita kaɗai ce matar shi kuma bata aihu ba to yanzu ba ya da ɗa ba ya da jika to yanzu za a kasa dukiyar shi gida hudu a ba ta kashi ɗaya ita ta ja kashi ɗaya yanzu wannan kashi uku sai a leƙa a gani idan yana da yan uwa da uwa da uba to uwa sai a ba ta tsulutsuma baƙiya shi kuma uba sai ya ja saura an gane ko tsulutsuma baƙiya shine ita ma za a ba ta rubu'i amma ba rubu'i ba za a ce mata za ta ci saboda alkur'ani bai ce ba a bata rubu'i za a ce mata tsulusi za a bata tsulusi ma baɗi a nan shine rubu'i wanda ya mu jan maganar wato ita uwa fa إن كان له ولد Mm.
أو ولد ابن منها Mm.
أو من غيرها فلها الثمن to fa in kana lahu waladun idan ya kasance shi wannan mutumin da ya faɗi ya rasu suna tare da matar shi ya kasance yana da kwai ɗa awwala dubinin ko kuma ya zamanto yana da kwai jika ɗan ɗa minha wannan ɗa ɗin namijin ko wace sun samu ne da shi da wannan matar wanda ya faɗi ya rasu tana ƙarƙashin igiyar auren shi au min ghairiha ko kuma daga wata ce to falahat sumun wato za a kasa dukiyar gida takwas a ba ta kashi ɗaya wato wannan shine rabanta idan miji ya faɗi ya rasu ya bar matar shi ba ya da ɗa ba ya da jika za a kasa dukiya gida hudu ne a ba ta kashi ɗaya idan matan biyu ne ko uku ko hudu haka nan dai za a ba su rabon baya canzawa kashi ɗaya cikin hudu za a ba su idan kuma mutum ya faɗi ya rasu ya zamanto yana da kwai ɗiya maza da mata sungur bila adadi amma ga matar shi guda ɗaya tal ko guda biyu ko guda uku ko hudu to za a ɗauki sumuni ne a basu za a kasa dukiyar gida takwas sai a basu kashi ɗaya su je su su raba in su diya ne in kuma ita kaɗai ce sai ta iya da- da da sumuni wannan shine yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce an gane ku wato walahunna rubu'u mimma taraktum in lam yakul lakum walad fa in kana lakum waladun falahunna thumunu an gane ko min ma taraktum min ba'di wasiyatin tusuna biha audain to wannan shine rabon namiji da rabon mace wannan shine darasi abinda muka yi daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu lada akai abinda muka yi kuskure ko tuntuban harshe Allah ta'ala ya gafarta mana